الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين له بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله ما يضاف إلى الجملة وجوبا وجوازا jiya mun tsaya a darasinmu na almudafu ila ya'il mutakallim idafa zuwa ya'il mutakallim yau kuma za mu karanta wasu guru waɗanda ake idafar zuban wa jawazan wannan idafa za a yi idafar su ne zuwa jumla ma'ana wannan jumlan ko jumla ce ismiya ko jumla fi'iliya za ka ce fi mahalli jarri saboda me kace fi mahalli jarri saboda wannan zarfu din shi ne mudafun wannan jumlar kuma ita ce mudafun dai zai kasance wujuban zai kasance jawabi al'amsila misalai jalastu haisul munzaru haisul munzaru jamilan جلست حيث المنظر جميل جلست حيث يجمل المنظر جلست حيث جمل المنظر جئت إذ المطر قاتل جئت إذ هطل المطر أجيبك إذا دعوتني أجيبك إذا تدعوني waɗannan misalai misali na farko haiku kenan za ka yi idafansa zuwa jumla ismiya da jumla fi'iliya wanda fi'ilinsa mudari'i ne da jumla fi'iliya wanda fi'ilinsa madi ne amma iz da iza iz ba a idafansa sai zuwa jumla ismiya ko jumla fi'iliya wanda fi'ilinsa madi ne إذا كما باء إضافة سزوى جملة جملة إسمية سيدي إضافة سزوى جملة إسمية وند فعلنسا ما بين كوكما فعلنسا مضارعين نزل المطر على حين الفلاح قانت أو حين هذا وقت يكافأ المجدون أو وقت زرتك في زمن فت في الامتحان أو زمن فت في الامتحان waɗannan jumloli wa majmu'a ta hudu idafa na zarfu wanda ake kiran shi zarfu wanda yake mubhami shine wanda ba iyakance shi da wani lokaci kayyadadde ba to shi wannan zaka iya yi mishi iradi ko kuma kai mishi bina'i kai mishi iradi ko kuma kai mishi kai mishi bina'i amma wadancan dole ne kai musu bina'i wayannan kuma ba dole bane ko kai iradin sa ko kuma kai mishi bina'i misalin wannan shine in ka dauki haitu idan ka ce jalastu haitu haitu haitu nan za ka ce mudafun almanzaru مبتدا جميل خبر مبتدا فكتي والجملة جملة اسمية في محل جر بإضافة حيث إليها وأن شيء إيراد سكن وأن الجملة اسمية إذا كتي جلست حيث يجمل المنظر حيث يجمل المنظر وأن الجملة شيء فعلية فكتي والجملة جملة فعلية في محل جر بإضافة حيث إليها haisu din kuma yana nan mabni ala dam yana nan mabni ala dam fi mahalli nasbi tunda shi zarfu ne mabni ala dam fi mahalli nasbi idan kace jalastu haisu jamul al manzar jamul al manzar jumla ce fi'liya fi'linta madi ne wannan jumlan zaka ce wal jumlatu jumlatun fi'liyatun fi mahalli jarri bi idafati haisu ilayha jima' to bambancin waɗannan misalai na majmu'a na farko da kuma na majmu'a na biyu is shi za ka yi idafansa zuwa jumla ismiya da jumla fi'iliya wanda fi'ilinsa ma ne ba zai yi kai idafansa zuwa jumla fi'iliya wanda fi'ilinsa mudari ba ne iza kuma za ka yi idafansa zuwa jumla fi'iliya ne kadai ba za ka yi idafansa zuwa jumla ismiya ba jumla fi'iliyan kuma fi'ilinsa ya zamanto madi ne ko kuma ya zamanto mudari ne a waɗannan misalai abin da za ka zo ka fahimta shine haitu haitu jumloli nau'i guda uku ake idafansa na farko shine jumla ismiya na biyu jumla fi'iliya wanda fi'ilinsa madi ne ko mudari ne na biyu jumla fi'iliya wanda fi'ilinsa madi ne a kowanne haisu din mabni ne ala dam ne mabni ne ala dam sannan wannan jumla ismiya din ko fi'iliya wanda fi'ilinsa mudari'i ne ko fi'iliya wanda fi'ilinsa mafi'i ne za ka yi iradin sa za ka ce wal jumlatu jumlatu ismiya ko ka ce wal jumlatu jumlatu fi'iliya sai ka ce fi mahalli jarri da idafati haisu ilaiha saboda haisu din ita ce ta idafa zuwa wannan jumla din shi yasa ya zama to fi jumlar ta kasance fi mahalli fi mahalli fi mahalli jarri abin da yasa haitu din zaka idafan sa zuwa jumla ismiya ko jumla fi'iliya mai fi'ili mudari ko jumla fi'iliya mai fi'ili madi shi ba zai iyakance maka wani lokaci bane ba shi da wani iyakance lokaci shi haitu din amma da ke is yana da iyakance lokaci iyakance lokaci lokacin da iz yake iyakancewa ni ne lokacin da ya gabata shi yasa asali a ka'ida a ka'ida iz din ba ta idafa sai ga jumla ismiya ko jumla fi'iliya wanda fi'ilin wannan jumla din mafi ne dalili saboda is din yana bada ma'ana na mafi ne domin haka ne idan ka ce ji'itu izil matsaru hafilu ji'itu kana bada labarin abin da ya faru ya wuce ne na zo ne a lokacin ruwan sama yana zubowa lokacin da nazo ruwan sama yana zubowa shi wannan istin yana komawa ji'itu din ne kaga ji'itu filin mafi ne istin yana nuna lokacin da ka zo din kaga lokacin da ka zo din ya riga ya wuce to daga bisani al-masaru hatil din nan wannan jumla ismiya din jumla ismiya ce wacce take bada ma'ana na madi al-matru hasil lokacin ruwan sama yana zubowa zubowan ruwan saman ma ya wuce kamar yadda zuwan shi ma ya wuce sai da zaka gane wannan a jumla ta zuwa aka ce ji'itu iz haqada al-matar kaga in kace haqada al-matar ruwan sama ya riga ya zubo ya zubo to yadda ma'anar haqada al-matar yake haka na al-matar hafizin shi ma haka yake illa iyaka wancan jumla ce jumla ce ismiya wannan kuma jumla ce fi'iliya shi kuma iza iza zaka ce zaka ce ujibuka ujibuka nan zaka ga fi'il mudari ujibu fi'il mudari ne na ajaba to da kace ujibuka fi'il mudari ne sai kace iza iza to da kace idza ka duba ujibu din sirrul mudari ne idza kenan zarfu ne wanda yake nuna ma abin da za a yi shi a nan gaba saboda haka idan ka hada shi da fi'il madi wannan fi'il madi zai juye ya dawo da ma'ana na fi'il mudari misali idan kace ujibuka idza da'awtani din nan wannan kira din bai wakana ba zan ansa maka idan ka kira ni da'awtani din ka ware shi shi kadai ka kira ni ma biyu amma idan ka hada shi da iza ya zama mu ma'anar mudari iza da autani idan ka kira ni kaga kiran bai wakana ba sai anan gaba tukuna kenan iza din da ke zarfu ne lima yustaqbalu min zaman to sai ya juya fi'il madin zuwa mudari asalin jumlar shine jumla ta biyu ujibuka iza tad'uni in ka kira ni zan ansa maka kuma kaga tad'uni fi'il mudari ne wanda yake bada ma'anar istiqbali wannan shine asalin iza a hada shi da fi'il mudari amma ja'izi ne a hada shi da fi'il madi amma zai juye madi ya koma zuwa mudari anan misalan nan guda biyu jumloli guda biyun da ya kawo duk jumla fi'iliya ne domin haka idan kaga jumla ismiya ta zo a bayan iza to tsakanin iza din da jumla ismiya din akwai fi'ili da zaka kaddara ba mubasharatan wannan iza din yayi idafa zuwa jumla ismiya ba saboda idha ba iza ba ta idafa zuwa jumla ismiya misali idza shamsu kuwirat ko idan nujumu kadarat irin idza idza din nan da aka hada su da sunaye in kace idza shamsu kuwirat asalin sa idza kuwirat shamsu idza kuwirat shamsu ne sai aka dauke kuwirat fi'ilin tsakanin idza da ismi aka mayar da shi gaba saboda haka ne idan ka zo iradin wannan idza zaka ce zarfun lima yastaqbalu min az-zaman sai ka ce al-shamsu fa'il fa'ilun li fi'lin mahdhufin mufassarin bima ba'dahu fa'ilun li fi'lin mahdhufin yufassiruhu ma ba'dahu kenan al-shamsu nan fa'ili ne fi'lin sa mahdhufi ne yufassiruhu ma ba'dahu shine kuwirat din da aka fada haka idan kace waizan nujumun kadarat in kadarat waizan kadaratin nujum to an nujumu fa'ili ne na fi'ili mahzuf yufassiruhu ma ba'dahu shine in kadarat din nan to in ka zo jumla na kuwirat ko in kadarat din zaka ce wal jumlatu jumlatu fi'liyatu la mahalla laha min al-i'rab zaka ce ba ta da mahalli yasa ba ta da mahalli to ita din an riga an yi magana a kanta inda an ce dama ita ce a tsakanin iza da ashamsu din saboda haka ashamsu ya zama fa'ili ba mubtada ba saboda haka wannan jumlar la mahalla da hannu tana ɗaya daga cikin jumloli guda bakwai wurin da ake ce musu la mahalla da hannu tana ɗaya daga ciki saboda haka idan ka ga iza a haɗe da جملة اسمية فأكوي فئل مقدر بين إذا وها بين إذا وهذا الاسم وهذا الاسم المذكور أكوي فئل مقدر فكانه والنفئل إن أكا أنبات شيء زي فسر والنفئل والنفئل مقدر ومن هكا مثالا يدعى حيث yace jalastu haythu al-manzaru jamil ya kawo jumla ismiya anan bai ce ujibuka izadda'i da aliba izadda'i da aliba ko yace yujibuka idza da'awtani ko yace yace ujibuka idza tad'uni ya kawo fili kai tsaye yana karantar da kai idan kaga ismi bayan idza akwai fi'ili mudmari wanda yake mahdufi yufassiru ma ba'da wannan filin da yake fassara shi kuma jumla ce fi'iliya la mahalla laha min al-i'rab to kaga anan ma al-matru hatil ذاك هي جملة اسمية في محل جر بإضافة إس إليها حاطل المطر ذاك هي جملة فعلية في محل جر بإضافة إس إليها إس إنكم مبني أنا مبني على على السكون في محل نفسي سبب ظرفني هكذا إذا ذاك هي دعوتني لتدعوني قول ذاك هي جملة فعلية لما جملة فعلية في محل جر بإضافة إذا إليها هكذا كإرادة waɗannan filai wani majmu'a na uku kace nazala al-mataru ala hinil fallahu qanitun nazala al-mataru ruwan sama ya sauko ala hinil fallahu qanitun akan lokacin da manomi ya dauke tsammanin ruwan sama ruwan sama ya sauka ala hini anan hini din ta mishi iradi ala mudafun hini mudafun ilayhi ذاك يتوى نزل المطر على حين ال... على حين الفلاه قانق كباين صبا من كباين صبا ينانا الظرفية صح إذن يكسن شينا الظرفية صح ذاك شيء على حرف جر حين ذاك شيء مبني على فتحة ذاك شيء في محل جر هكذا في محل جر ma'ana ka bar shi a zarfiyarsa sai ka yi shi jina'i da nasabar wannan zarfiya din wannan zarfiyan ka bar shi yadda yake haka haza waqtu karka ce waqtun fa haza waqtu yukafa'ul mujiduna waqtu zaka ce wannan lokaci ne ake mukafa'ar ake sakawa ake sakawa masu kokari ko kace haza waqta haza waqta ka bar shi a abin nan sa ka bar shi a zarfin sa kenan kai mishi dinari kenan a wannan lokaci ka masa dinari haka zaka ce zurutuka fi zamani fi zamani kai mishi iradi fi zamani ko kace fi zamana ka masa dinari fi zamana fussatil imtihan na ziyarce ka cikin zamanin da ka samu fauzi daga jarrabawa ka ci jarrabawa waɗannan misalai ko kai kamu kai irabi misalin kace haza ko kace ala hini ala harfu jar hini wa majrurun bi ala kace haza waqtu haza mubtada waqtu khabar mubtada in kace fi zamani fi harfu jar zamani majrur sannan kuma kowanne zaka cewa nazala al-matru ala hina haza waqta azurtuka zurtuka fi zam fi zamana fustatil imtihan amma a wannan wajen a wannan wajen idan ya kasance jumla fi'iliya ne ɗayan biyu ma'ana jumlar da kai idafan wannan nau'i na zarfu zuwa gare shi shine zarfu mubham ake kiransa in kai idafa zuwa wannan jumla wannan jumlar in ma ta kasance jumla ismiya ce kamar ala hinil qallahu qanitun a wannan lokaci tsakanin bina'i da iradi babu tafawuti a gun yawancin malaman nahwu a gun yawancin malaman nahwu amma idan jumla ce fi'iliya to tsakanin bina'i da iradi akwai tafawuti menene tafawuti idan jumla fi'iliyar fi'ilinta ta kasance mudari'i ne to a wannan lokaci iradi ya fi rinjaye dan me dalili saboda filin mudari'i mu'rab ne ka hada mu'rab da mu'rab shi ne fi dacewa amma idan ya kasance fi'ilin ya zamanto jumla fi'iliyan ne fi'ilin madi ne to bina'i ya fi rinjaye shi ma saboda saboda me saboda filin madi mabni ne a hada mabni da mabni da wannan ya fi dacewa kamar da muka sha bayani cewa larabci yare ne wanda yake shirye wannan shi yasa jumhur suka karanta haza yawmu yanfa usadiqina fi haza yawmu yanfa usadiqina fi dukum kamar da al-imam shafi'i yake cewa wa yawma bi raf'in khuz ma'ana yawma bi raf'in khuz khana khuz nan na al-qurra'u sittani banda nafi ma'ana al-qurra'u sitta wanda al-imamu nafi duk sun karanta haza yawmu yanfa'u sadiqi na fikum da rufu'a saboda menene yanfa'u din fi'il mudari yanfa'u fi'il mudari tunda shi fi'il mudari murabi ne yawmu din a masa iradi haza mubtada yawmu khabar mubtada yawmu mudaf wa jumlatu yanfa jumla fi'liya amma da mudaf ne shi kana magana a kai amma imamu nafi' shi kadai ya karanta haza yawma yanfa wannan jinai sai ka ce yawma din anan mabni mabni ne fi mahalli rafi khabar mubtada ya zama jinai kenan to irin wannan zarfu din irin su din ana kiransu al-zuruful mubahama duk inda ka gansu to suna da wannan hukunci da muka yi bayani amma ka yi idafa zuwa jumla ismiya babu jihani amma ka yi idafa zuwa jumla fi'iliya in fi'il mudari'i ne in iradi ya fi jihani in fi'il madi ne bina'i ya yi jihani wannan shi ne ake ce mishi a idafa ila jumla majmu'a ta farko da ta biyu da ta uku nan idafar su idafa ce a lazima ma'ana dole ne ka yi idafin su zuwa waɗannan jumloli amma wannan wannan wannan majmu'a ta kudin ba idafa ba ce lazima ba dole ne ka yi idafin su ba a lokacin ka ga dama za ka yanke za ka yanke idafin ka bar kamar yadda ya ce alkawa'id haisu wa is wa idza zurufun mabniya haiku da izza group ne wanda aka musu bina'i la tudafu illa ila al-jubal ba idafan su sai zuwa jumloli ba musu idafa sai zuwa jumloli dan kaga an yi idafan wani su zuwa mufradi shaz ne la yusafu alai kamar da suke kawo shawahidi akan wannan اسم الزمان المبهم ما دل على وقت غير محدود اسم الزمان aka ce mishi mubhari shine wanda ya nuna wani lokaci da ba iyakar shi ba kamar hi was zaman wanda ba iyakar shi ba ba iyakar shi ba amma in ka duba kamar su haisu kamar su a is da muka faɗa da ida huruf ne an iyakar shi ta ya aka iyakar shi ta inda za ka gano iyakancewarsu da kace jalassu ne ai kace haisu to to jalassu nan fi'il madi ne madi din yana da iyaka ka kama daga baya har zuwa lokacin da kake magana ni ne iyakacin sa baya wucewa gaba misali idan nace ja'a zaidu daga tasowarsa a gida zuwansa nan masallaci shi da ja'a zaidu baya wucewa gaba an iyakace shi to haka nan idan ka duba izadin nan daɗin nan shi ma an haɗa shi da abin da yake da iyaka misali ujibu ujibu fi mudari yana da iyaka ba baya hal yanzu ne ko kuma mustaqbal shi ne mudari haka nan is da kace ji ibu is ji ibu din fi'il madi ne yana da iyaka kamar da muka bayyana kaga kenan haisu da is da ida zuruf ne wanda suna da iyaka amma idan kace misali hi ni iyakansa yaushe ne iyakan sahi ko ka ce wak wani ne wani ne iyakan sun ce ne iyakan sa kaga bai da iyaka haka idan ka ce yau rana shi ma bai da iyaka to kamar haka ne duk abin da ba za ka iyakan ce shi da iyaka ta kamar ne ba to wannan shi ake ce mishi azzarful mubham to shi yasa yace dalla ala waqtin ghairi mahdud wanda yake nuna wani lokaci ne ba iyakance shi ba ويضاف إلى الجملة والمفرد فسو دعي إضافة زوى جملة مفرد فإذا أضيف إلى فإذا أضيف إلى الجملة إذا أكى إضافة زوى جملة جاز إعرابه وبناؤه على الفتح جائزين كي إضافة كي إعراب صا وكان أكى إعرابي كون يجي كائدا أجند أيك بقاتا in harfin jarri ya shigo masa ya zama majrur in ka samu mubtada shi din ya zama to khabar kaman wannan kai mishi da irabi in aka ce bina'i kuma ka bar shi a kai ka bar shi a fataha kai mishi bina'i ala hina ko ka ce haza waqta ko ka ce fi zamana kai mishi bina'i kenan a wannan lokaci ka yanke shi kenan daga idafa wannan shine a majmu'a na farko da na biyu da na uku hukuncin su daya dole a yi izafin su zuwa jumla majmu'a na hudu kuma shine ko kai izafin sa zuwa jumla ko kai ko kai izafin sa zuwa mufradi in kai izafin sa zuwa jumla ko kai bina'in sa ko kuma kai iradin sa ina ganin da wannan muka tsara sa na farko muka na farko na sanariya za mu shiga jiki na biyu zai zama su a wannan jiki bismillah ar-rahman ar-rahim المبني والمعرب من الأفعال والأصناع وأن الجزء نفرقه النحو الواضي الثانوي يعني أن الجزء نفرقه يكاري جزء نفرقه يا فارد بسم الله الرحمن الرحيم المبني والمعرب من الأفعال والأصناع مبني ده مؤرب ده جت إليه ده سوناي إذا أكتي المبني كما إن مك كرم تاتا جبايا دواني أبن ده يكي لزمتا حركة وسلي بجادا ko hali guda daya idan aka ce kuma mu'arab duk wani abin da yake canjuwa wasu lukansa yana canjuwa mabni yana kasancewa ko mabni ala sukun ko mabni ala fatha ko mabni ala kasra ko mabni ala damma mu'rab kuma zai kasance zai kasance majzumi zai kasance marfu zai kasance marfu zai kasance a takaice bina'i ana yi ne da waɗannan abubuwa guda hudu sukun fatha kasara da zamma sukun din abinai shine asali sukun abinai shine asali shi kuma irabi ana yin sa da jazama ko jazama ko rufa ko nasaba ko jarra wasu ba sa iya bambanta waɗannan abubuwa guda uku sai suke shan wahala wajen fahimtar na shine al-imam shafi'i a babin al-waqafi a shafi'iya yazo ya bambanta tsakanin damma da rufa da tsakanin fataha da nasaba yake cewa wa ma nuwi al-i'rab illa li lazim bina'an wa i'raban gada mutanaqqila yace karka yi mamaki ne yasa zaka zo ka ce azammu arrafu ne yasa zaka zo ka ce alfatu wal nasb duk ba abu dai bane azammu arrafu ba dai bane an alfatu wal nasb ba dai bane sai ce a ba dai bane wa ma nuwi al i'rab illa li lazim bina'an wa i'raban aka ce sukun ka duk inda kaga an ce sukun an ce fatha an ce damma an ce kasar ana magana akan binaji duk inda kaga an ce jazama an ce rufuwa an ce nasaba an ce jarra ana magana akan iradi ka lura da wannan sosai idan baka fahimci wannan ba zaka sha wahala a iradi zaka sha wahala a iradi zaka kuma sha wahala ma fannoni ilimi da yawa misali al-Imam Shafi'i har yanzu a Shafi'iyya yake cewa yake cewa yake risalati fardun waftahu duna illati misali wannan wannan aya Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalati wannan risalati din yake risalati fardun fardun ma'ana Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu da ifradi kenan sai yace waftahu bai ce bai ce wansi ba waftahu sai yace duna illati ya kawo masu mufi دون دال ابن كثير إلا عين وحفظ العاصم قراءة ابن كثير ده رواية حفظ دون سكي كرنتا الله أعلم حيث يجعل رسالته وأنا إذا كتي حيث يجعل رسالاته رسالاته دون منصوب بني منصوب لسبب مفعول به إذا كتي حيث يجعل رسالته رسالته دون منصوب بني منسوبي ne bambanci wannan risalatahu mansubi ne bi fathati wannan risalatihi mansubun ne bi kasratin niyabatin al fatha kamar da muka karanta a duniya ko ingiliya to to amma idan yace risalati fardun wansubuna illati to anan ya kawo iskari ya sa amma sai yace wafta anan sai ya ɗauki wasalin ƙarshen kawai kasaran sai ya masanya shi ya canja shi da fata kai tsaye to domin haka duk mai koyon nahau farko ya fahimci wannan kamar da muka bayyana a nahau wadi da muka karanta jiki na farko farko ka san da sukun da fataha da kasara da damma suna layi na ka san da jazama da rufa da nasaba da jarra suna layin irabi abubuwan da ake yin jina'i da su wato suku da fatha da damma da kasara suna zamanto alama na abubuwan da ake musu iraji da su wato jazama da rufa da nasaba da jarra suna zamanto alama su ne ka gane wannan ai misali idan ka ce za ka yi irabi ka ce ja'a zaidun zaidun nan za ka ce fa'ilun dake irabi zaka zaka ce marfu'un ba ka ce fa'ilun madmun ba irabi kake zaka ce fa'ilun marfu'un to shi wannan rufu'an kana nema masa alama sai ka ce wa alamat rafihi damma to damma din da shi ake bina'i a gane wannan kenan abin da ake yin bina'i da shi yana zaman to alamar abin da ake yin irabi to in ka gane wannan to ka samu asasi kwari a harkar Iran musamman a babu na la nafiya jinsi akwai babu na la nafiya jinsi aujuhi na la haula wala quwwata illa la haula wala quwwata da muka karanta da yawa mun karanta ba gane ba yawa wannan auki shi guda biyar din a ibridiya mun karanta da yawa ba su gane ba abin da ya janyo ko yana ɗaya daga cikin abin da ya hana su ganewa rashin tantance wayannan abubuwan saboda idan aka ce fat ana nufin jinari aka ce la haula la dinna wannan fataha la haula dinna la dinna fataha amma in kamar karatu na jiya kace la shahida zuri da dinnan nasaba ne ba ka gani sai ki yaya wannan abu daya daya a kira shi fata daya a kira shi nasaba to idan ka gane wannan to zaka zo ka gane cikin sauki ba nahu ba duk lokacin da aka shigo cikin larabci a wasu fannoni ilimi ko su kira'at ko su sarfu za ka zo ka gane cikin sauƙi to shi ne almabni wal mu'rabu a nan min al af'ali a fi'ili wanda fi'ili ne mu'rabi ake mishi irabi wal asma asma kuma sunaye da ne asma ne ake mishi irabi na farko almabni min al af'al abinda ake mishi bina'i daga filai abinda ake mishi bina'i daga filai الأمثلة مثالي ركبت الفرس التجار ربحوا حضر الغائب ولن من مثالي بدأ كنا ركبت ربحوا حضر قوة فيل الماضي لي فيل الماضي دك إنك جيش مبني على فتحته إما لفظا وإما تقديرا مثال جنك شيء حضر إن النكر شيء فيل الماضي مبني على فتحة لفظا ليه وكشي مبني على فتحة ظاهرة أما مثال نفرق ركبت ركبت ركب إن شيني ركب wannan ba mai sukun a nan fi'ilin ya kare rakibe a nan za ka ji fi'ilin madi mabniyun ala fathatin muqaddara ala akhiri ko a takaice ka ce fi'ilin fi'ilin madi mabniyun mabniyun za ka ce ala على الفتحة تقديرا وكفاءة كتفير الماضي مبني على فتحة مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل ومنع من ظهورها ذاك توالي توالي كراهة توالي أربع حركات معنى إذا كتير راكبات وتلئه يعني راكبات ba ba sun wuce da hudu hudu su haɗu a cikin haɗuwar wasu luka hudu a alama ne na isu saboda haka fili idan ka ce rakibatu ya zamanto kamar isu to haka ce to a ciki a mayar da wani wasali a mayar da shi sukun haka ce to ai wasalin da yafi dacewa mayar da shi sukun a raba tsakanin filin da ismi sai aka ce rakib sukun din shi ne ƙarshen fi'ilin tudin kuma shi ne ismin fa'ili to za ka yi rabin ta haka in ka ce rabihu kuma fi'il madi ne mabniyun ala fathatin muqaddara shi ma ko ka ce mabniyun ala fathatin taqdira ko kuma ka ce mabniyun ala fathatin muqaddaratin fi akhirih منع من زورها اشتغال المحل بحركة المناسبة خذ الحركة المناسبة سبب الدم لأن الضم لا تناسبها إلا لا تناسبها لأن لأن الضم لا تناسبها إلا الواو ko ita ce take munasaba da damma sai za dole fatahan nan ta juye ta zamanto damma kenan ala kulli hal fi madi mabniyin ne imma lafzan wa imma taqdiran in ka ce ati abaka ati abaka kai biyayya ga mahaifinka kace tsarrisna siyaba wato su yi wa tufafi saka saka ko ado uturukannal jidala ku bar uturukannal jidala ka bar musu afshi salama kai ka yada sallama aufu bil ahdi ku cika alkawari waɗannan misalai na jina'in filul amri ne idan ka ce afiya filul amri mabdun ne ala sukun idan ka ce a tsarriz ترزنا لنون النسوة كفى نون النسوة هل ينتهي الأمر مبني على السكون إذا كتأثر كان كفى نون التوكيد في الأمر زي كتنشي مبني على فتحة إذا كتي أبشي في إلي وندي كده حرف إلا شيني حرف إلا شيني بناي شيني بناي ونن في الأمر idan ka ci au kuru fili in ya kasance akwai nunun a cikin sa wanda muka karanta a ibriya muke kire shi al-amsilatu khamsa to cire wannan nunun din shine alama ta gina asalin sa au kuna au kuna ya ka cire nunun a au sai fil mudari sai yace la'ansu la'ansuranna al-mazluma لا أجيدن عملي البنات يأكلن في المضارع ينا زمن توم فليلي إذن كسام نون التوكيد نون التوكيد ثقيلة كمن لأنصرن هو خفيفة كمن لأجيدن عملي لأجيدن عملي قوم شدة لأنصرن قوم لرشدة لأجيدن عملي تزيكة شيء مبنون على فتحة هكذا لأنصر لأنصرن في المضارع مبنون على فتحة هكذا لأزيدن في المضارع مبنون على فتحة هكذا لاتفالح بنون التوكيد الثقيلة كوكتي الخفيفة إن كتي البنات يأكلن يأكلن يأكل يأكل في المضارع ذاك مبنون على السكون لاتصاله ذاك بنون النسوة يسا والابن مالك شواه وأعرضوا مضارعا من أرياء من نون توكيد مباشر ومن نون إناثي يشكوي وزير مضارع إيراد إن أرياء من نون توكيد مباشر إذا باب نون توكيد مباشر توكيد هو خفيف وهو ثقيلة ومن نون إناثي كوكما باب نون إناث كان إذا أكون نون توكيد ذاك مثل بناء على الفتح إن أكون نون الإناث نون النسوة ذاك مثل بناء على السكون sukun idan babu kowanne ba za ka masa iradi kenan fi'il madi shi gaba daya mabni ne ala fata imma lafzan wa imma taqdiran fi'il amri mabni ne imma ala sukun kama afi sarris wa imma ala fatha utrukanna wa imma ala hadfi harfi illa kama asfi wa imma ala hadfi nuni kama awfu shi kuma fi'il mudari za masa bina'i ya haɗu da nunu taukid ko sakila ko khatifa ko ya haɗu da nunul inasi in nunu taukid ne mabniun ala fatha in nunul inasi ne mabniun ala sukun al qawaid المبني من الأفعال هو الماضي والأمر والمضارع المتصل بنون التوكيد أو نون الإناث yace almabni daga fi'ili fi'ilin da ake mishi binayi ma'ana a hali guda ko yaushe yake shine fi'il madi da amri da mudari wanda yake hadu da nunu tawkid ko wanda yake hadu da nunu ina kamar da bayanin sai gabata الماضي يبنى على السكون إذا اتصل بضمير رفع متحرك. يجي في ماضي أنا مثل بناء إلى السكون idan ya hadu da damiri na rufu'a wanda yake da wasali damiri na rufu'a ba mai sukun ba ba irin su alif tasniya su wawu jama'a ba irin su ba wanda yake wanda yake da wato wanda yake da haraka kenan kamar su rakibtu rakibtu rakibtu ko rakibna wa ala dammi zaka masa binayi da damma idan ta sala bi wawu jama'a idan ya hadu da wawu jama'a kamar rabihu وعلى الفتح ذاك مثل بنائي da fata shi ma a da zalika in kaware waɗannan wannan ya fi sauƙi ne ga mai koyo shi ne manhajin da al'imam ibn hisham ya bi a littafinsa a kafurun nada ko sharhi na kafurun nada saboda ya fi sauƙi ganewa ga mai koyo misali mai koyo idan ka ce masa rakib rakib shi madi ne mabudin al-fataha sai ya buɗe ya ce ina fataha idan rakib din kake nufi ai sukun ne karshen in kuma tu din kake nufi damma ne ina fata ne su baya ganin sa zai zama zahiri kenan ila annahu zahiri amma idan kace rakib fil madi mabniun ala yawa ga sukun din haka idan kace rabihu kace fil madi mabniun ala fata zai dai na fata ina fata nuna min kaga babu amma idan ka ce rabihu fil madi mabni ala tamma yawa ka ban nan muna ganin amma idan ka ce hadara fil madi mabni ala fatha ce shikenan zai ya kaga fata nan a kasa to shi yasa cikin sauki ne koyo ake masa wannan manhaji din amma asalin irabi daidai shine fil madi a koyaushe mabni ne ala fatha imma lafzan kamar hadara wa imma taqdiran kamar rakibtu ko kuma rabihu da muka bada misali koma shafi na shida shafi na shida na biyu shine al-mu'rabu min al-af'al al-mu'rabu min al-af'al filan da ake musu irad al-amthila misalai tushriqu shamsu al-qudat ya'dilun لن يفلح لن يفلح الكسلان الهتاد لن يسودوا لن ذاك لا تنحر سائلا لا تسعى إلا في الخير لا تقصروا في أعمالكم مثالي مجموعكم آه الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر في في الامر انا مثل بنائي للسكون اذا كان صحيح الاخر اذا كرشن با حرف الا حرف من ولم يتصل به شيء با كما ابين da ya hadu da karshen abin da yake nufi da shay'un anan ko alif tasmiya ko ya'ul muqataba ko wawu jama'a ba ko wanne daga shi aw ittasala bihi nunun niswa ko kuma nunun niswa ya hadu da shi nunun niswa ya hadu da shi to a wannan lokaci za a masa bina'i da amma idan wani abu ya haɗu da shi alifu tasmiya ko wawul jama'a ko yawul mukhataba ya haɗu da wannan fi'ili a wannan lokaci za a nishi bina'i da hazfun nuni kamar irin su if'alu kace if'alu misali fi su amri ko if'ala ko if'ali anan fi al-amri ne mabnun ala hazfin shine idza lam yattasil bihi shay'un shay'un min alif alif tasmiya waw jamaa yaw al-mufassal idan babu su za mu za mu su dinai da haka nan za mu su dinai da sukun in ya hadu da nunun niswa kamar izhab na izhab na kamar wannan yace wa alal fathi za mu su dinai da fatha idza tasala bihi nunun sukun kamar usuranta ثقيلة أو خفيفة نون توكيد من شدة ومر شدة وعلى حذف حرف إلا زعمت الجناية في حرف إلا إن كان معتل إن كان معتل الآخر إذا كرشن حرف إلا وإن حرف إلا كوي ذاك الشيء شيء شيء شيء جناية كمن يسعى ذاك الشيء يسعى كشيء ألف كمن يدعو ذاك الشيء أدعو كشيء واو kamar yarmi ka ce irmi ka cire ya uku wa ala hazfin nuni zaka cire nunun idan tasalar bihi alifnaini aw wawu jama'a aw yawu mukhataba kamar da muka bayyana in karshen akwai alif na tasmiya ko wawu jama'a ko yawu mukhataba zaka cire nunun din misali zaka ci izhaba asalin sa izhabani izhaba ko izhabi tazhabina kace izhabi ko yazhabuna kace izhabu kace cire nuni kan المضارع يبنى على الفتح مضارع انا مس بناء فتحه اذا اتصل به نون توكيد اذا نون توكيد تحدد ده wannan مضارع din ثقيلة او خفيفة wannan نون توكيد ya kasance ثقيلة ko خفيفة وعلى السكون ذا مس بناء السكون إذا اتصلت به نون النسوة إذا نون النسوة تهدد والنزيل إذن نون توكيل كو ثقيلة كو خفيفة تفتا كما إن يكاو مثال لأنصرن كو لأجيدا لأجيدا هكذا في المضارع مبنون الفتحة يوكما يهدد نون النسوة إذ اذهب اذهب نأخو يذهب نعم تكون مثل نائبة المعرب من الأفعال الأمثلة تشرق تشرق تشرق الشمس القضاة يعدلون أولا المثال يقول suka ce tushriku fil mudari'i ne marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu zahiratun fi akhirih idan ka ce ya adiluna ya adiluna fil mudari'i ne marfu wa alamatu raf'i wa alamatu raf'i thubutul nun ya adiluna wannan nunu din ita ce alamar ta rufa idan ka ce lan yufliha fil mudari'i ne mansub ka dawo a irabi da nasaba kenan lan yufliha fil mudari'i mansubun bi fatha idan ka ce lan yasudu fil mudari ne mansubun bi hadfi nun lan lan yasudu asalin sai yasuduna sai aka shirya nunu din alamar da nasu idan ka ce la tanhar fil mudari ne majzumun bi sukun zahir idan ka ce la tas'a fil mudari ne مجزوم بهذه إلا وبهذه حرف الإلا ألف كان ذاك شيء أنا إنك لا تقصروا في المضارعين مجزوم بهذه النون أصلا تقصرون ذاك شيء نون من علامة جزم كان كان إيراد في المضارع يزم مرفوع شيء أصلي إن كذا حرف حرف النصب يزم منصوب إن كذا حرف الجزم يزم تو القواعد قائلوني المعرب من الأفعال هو المضارع الذي لم تتصل بآخره من التوكيد مقربي لك إليه شين مضارع دا كرشن نون التوكيد بيعدد نون التوكيد با أو نون الإناث سبب منكر أنت أبايا إن يعدد نون التوكيد مبنون على الفتحة إن يعدد نون الإناث مبنون على السكون إذن بيعدد الزببة to mu'rabi ne za mu ci iradi ya zama marfu ko mansub ko mansub yurfa'u al-fi'l mudari bi dhamma yat'afalu fil mudari ana masrufu ali da dhamma wa tanubu anha an-nun fil af'al al-khamsa nun tana wakiltan dhamma a wasu fi'ilai ko misalai guda biyar shine daga shi ya kawo mana daya shine ya'ajiluna ya'ajiluna misali zaka ce ya'diluna ta'diluna ya'dilani ta'dilani ta'dilina duk dai fi'ilin da zai zo maka mudari ne nunu a karshe sai ka cire nunu sai ka bar nunu din idan marfu'i ne wa yunsabu bil fatha ana masa nasaba da fatha wa yanubu anha hadsu nuni fil af'al al khamsa abin da zai wakilci fatha abin da zai wakilci fatha shine nunun a cire nunun a cikin ilai guda biyar din da muka bayyana daga baya wa yujzamu bis sukuni za a masa jazama da sukuni abin da yake wakiltar sukun wa yanubu anha hadfu harfi illa fil af'al al muwassala fil akhir cire harfi illa shine yake wakiltar sukun a ilai wadanda suke dauke da huruf illa وحذف النون في الأفعال الخمسة شين نون شين زي وتشي سكون أو تشي إليه بداجير وإن مكا أم بشيس نبايا وإن شين حيو إن أشي وسيل مطارعي إيرادي وإن دعما شي كلين في إليه أشي مش إيرادي sai na uku almabaniyu min al-asma' sunaye waɗanda ake musu jinai a shashi na takwas al'amsila misalai fil hujurati ahada ashara kursiyan jalastu ma'a ahada ashara rajulan ma ra'aytu ma ra'aytu مثل هذا الكتاب من قبل إن جهة فلك المكافأة من بعد من أئمة النحو في بويتي كان ابن أحمد بن قولون يدعى كما رويت ولم مثالي مجموعة دبن دبن قداء مجموعة نفرقه مجموعة نفرقه يا كاومك آه adadi wanda aka rakaba shi adadi waɗanda aka rakaba shi aka hada su a waje guda a waje guda mun kace fil hujrati ahada ashara kursiyar asalin ahada ashara din yana mahalli na ruku'a ne saboda mubtada ne mu'akkar amma wannan alama ta zamma din bai shigo ba saboda ahada ashara lissafi ne murakkabi haka ahada ashara banda ismi ashara ka tsallake yi ka zo salasata ashara arba'at ashara har ka je tisa'at ashara juz'ansa guda biyu ne sun murakkabai ne saboda ya kasance mabni ne ala fatha sai ka tafi mahalli rafi fa'il ne a bi mahalli rafi mubtada ne mu'akkar idan ka ce jalastu ma'a ahada ashara ma'a dinnan yana daga cikin harufa waɗanda yana daga cikin guru waɗanda ake musu idafa za ka ce ma'a abin da ya zo gabansa zai kasance masruri ne misali za ka ce ma jalastu ma'a ahadi ko ka ce ma jalastu ma'a zaidin to amma a nan da ke ahad ashara din juz'insa guda biyu an rakkaba su an musu gunayi sai aka ce jalastu ma'a ahad ashara rajulan ahad ashara rajulan sannan kuma ka ce ma ra'aytu mithla hadha alkitab min qablu zaka ce in jahata falakal mukafa'atu min ba'd min ba'd to shi qablu din da akawatin sa gaba daya idan ka raba su da idafa kai niyyar idafa din to zaka musu jinayi a musamman in ka abin nan in ka raba su da idafa sai kai musu bina'i da zamma zaka musu bina'i da zamma idan kana da bukatan wannan idafa din a ma'ana kamar da ibnu malik sai ke cewa وذم بناء غير من أدم تما له أضيف ناويا ما أدما قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعد إن هذا الأبدين متذيبا معنى وذم بناء غير من أدم تما غير إن أخوات سفوكة قبل إن أخوات قبل za ka musu guna'i da damma in ajimta ma da udifa in ka rasa abin da aka masa idafa din ka cire shi in ka cire shi amma nawiyan kana niyan wannan abin da ka cire din saboda zai yiwu ka cire abu kwata kwata baka da bukata da shi zai yiwu ka cire abu a me ake cewa wucin gadi ko kuma ka cire shi a yanzu akwai lokacin da zaka zo ka bukace shi to kamar wannan ne idan ka cire shi gaba ɗaya baka da bukata da shi ga wannan lokaci shi kanan ba za ka mutu dinayi da kan ma amma idan ka cire shi kana da bukatar sa saboda bukatar sa ne ma ka zo fassara zaka a fassara zaka fito da abin da ka cire misali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lillahi al-amru min qablu wa min ba'd a baya ce غلبت الروم في أدنى الأرض سيدنا لله الأمر من قبل ومن بعد أصل جملة لله الأمر من قبل الغلبة ومن بعدها هو من بعد الغلبة وكتي لله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب كانت من قبلي كذا كاي إرادي من حرف الجر قبلي مجرور كوج نعم وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره كانت جر أن أنسام سنن قبلي مضاف الغلبة مضاف إليه من بعد الغلبة بعد مضاف الغلبة مضاف إليه هكذا wannan zahirin jumla sai ka zo ka ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'du da ka zo fassara ka ce Allah shi ne yake da lamari Allah shi ne yake da lamari gabanin samun wannan galaban wa min ba'du kuma Allah shi ne yake da lamari gabanin ko bayan samun wannan galaba a fassara sai ka ce galaba amma a karance min kabulu wa min ba'du wannan galaban baka bade shi ba to kasancewa a fassara kana da bukatansa ka fito da shi a fassara to sai ka ce min qablu wa min ba'd amma idan baka bukatansa gaba daya fa to ba za ka masa jinayi da damma ba shine gudumun bina'an ghayra min adin kama lahu udifa nawiyan ma ma qablu ka ghayru hasbu awwalu wa duni wal jihadu aidan ba'du wadannan ana kiran su a kawatu qablu kenan hukuncin su daya dukkan su haka ne idan ka cire mudafin ilayhi kana da bukatan sa to shikenan sai kai musu bina'i da gamma kaman wannan wajen misali da yake ma ra'aytu misla hadha alkitabi min qablu misali min qabli hadha alyawm ko min qabli alyawm sai ka cire yawmi din ka ce min qablu hakanan idza idza najahta فلك المكافأة من من بعد أصل أنت إذا نجحت فلك المكافأة من بعد النجاح من بعد النجاح sai ka cire na jahilin mudafu ilayhi sai ka zo kace min sai ka zo kace min min ba'd kai masa jinai da zamba sannan kuma yace min a'immatin nahwi sibawaihi sibawaihi sannan ka ce kana bunu ahmad bun kana bunu kana kana bunu kana bunu ahmad bin ulu yud'a kama rawaihi anan yana nufin sunan da karshen sa yazo yazo da wai sunan da yazo karshen sa da wai za ka masa bina'i da kasar wannan shi ne zuba fa fa ya zuba da yake ya a larabci akwai waɗanda suke nishi akwai wani akwai waɗanda akwai waɗanda suke nishi irabi irabin ma la yansarif amma wannan shine asalin irabin da ya yadu a gun larabawa duk sunan da ya kasance ya kare karshen sa da wai za ka masa binayi da kasara za ka masa binayi da kasara ko maqaida na goma القاعدة من الأسماء المبنية ما يأتي daga cikin sunaye mutumi abin da zai zo a nan gaba na farko as-sama'iru damirai duk inda kaga damiri a duniyar nan gaba ɗaya mutumi kar ka ware ko ɗaya daga da damiri ne damiri ghaib ne damiri mukhatab ne damiri mutakallim ne mutumi ne ka masa binani da wasalin da ka gani a karshen sa in anta ne mutumi ala fathati in an shige mabni ala kasrati haka za kai ana mabni ala sukun na'am mabni ala damma haka za kai tafiya wa wa asma'ul ishara duk asma'ul ishara gaba daya irin su haza irin su za irin su zi irin su zihi irin su ti irin wannan gaba ɗaya su ma mabniya ne wal asma'ul mawsula ismul mawsul gaba daya shi ma inda ismul mawsul ne zai kasance mabni ne وأسماء وأسماء الاستفهام ده أسماء الاستفهام إن دي اسم الاستفهام ne da abin da za ta amfani da shi zama istifhami zai zama tuna da ne irin su aina anta aina sai kaifa sai irin wannan wa asma'u sharti haka na asma'u sharti gaba ɗaya ba su ne asma'u sharti kamar mata taqum aqum mata taqum aqum asma'u sharti da ire-iren sa واسماء الافعال اسماء الافعال inda kaga isu fi irin su sa irin su sa irin su uf irin wannan duk isu fi ne gaba ɗaya mabni ne sannan wa ba'du zurufi da wasu daga cikin zuruf wanda mun karanta wasu daga cikin su haisu zarfu ne mabni da damma idza zarfu ne mabni ala sukun idza zarfu ne mabni ala sukun a zuruf din akwai wanda ake musu jinai akwai wanda ake musu irada yasa yake wa ba'du zurufi wa hadhihi kulluha tubna ala ma suniyat alai wannan duk ana musu bina'i da abin da aka ji ma'ana abin da aka ji akan abin da aka ji yadda ake furucin sa yadda laraba suke furucin sa da wannan zaka musu bina'i misalin aka ce ma zil ismu ishara ne sai ka ce mabnuna da sukun saboda zil din sukun ne kasu in suka ce ma zihi sai ka ce bugudu a da kasarci ba shi kenan ba in ka ce ana sai ka ga me karshen sa alif ne alif ba harfu mad ne ana sai ka ce bugudu a da kasarci an tafa مبنون على فتحة نحن فا مبنون على ضمة أنت فا مبنون على كسرة الذي فإنه موصول مبنون على السكون سورة حرف المجد الذي الذين فا مبنون على فتحة مبنون على فتحة سورة الذين تم باجم بني ina jin mun yi bayanin sa a tafiye a farko wadi a gane mun kawo bayani a lokacin da muke magana akan abin da yayi kama da izini misali allazi din in ka ce allazi kai masa jin ka ce allazina allazina to ba zai zama to allazina din jami'i ne allazina kawai allazina jami'i ne jami'i abin da mabniyun ne ala fatati yadda allazi mufradin sa mabni ne ala adab ba za ka ce jam'u muzakkar bane ba kamar wannan ne sai yasa yace wa hadhihi kulluha tubna ala ma sunyad alai yadda aka yi kawai da wannan ne yake mabni na biyu yace al munada idza kana alaman mufradan yace munada in ya zamanto alam ne alam ne mufradi in ya zama alam ne mufradi aw nakiratan maqsuda ko nakira ce wacce ita ake nufi wannan huwa yubna ala ma yufa'u bihi za masa binayi da abin da ake nufi ko a shi ma misalin wannan alam mufrad ya zaidu ya ibrahimu alam ne mufradi sai ka ce mabnun ala dammatu fi mahalli nafsi saboda maf'ulun bihi asalinsa sai ka ce misali ya rajulu ya rajulu ya wannan mutumin na gaban nan nawa wannan mutumin na gaban nan nawa ya kai shi kake kira sai ka ce ya rajulu shine nakira mafuda kenan amma wani mutum ne kawai ba wai wani takamammin mutum ne bane kowa kawai in ji mutum ne shi kake kira sai dai ka ce ya rajulan ya rajulan bambancin wannan shine wani ne yana tafiya cikin jama'a sai ya jefar da kansa wannan zaka ce ya rajulu abinda kake nufi da wannan ya wanda ya jefar da jakan nan nasa shi kake kira in wani in ba shi ba wani yazo ba zaka bai wannan jakan ba amma in makafo ne ya batan kai yana neman wanda zai kama masa hannu nuna masa hanya akwai wani mutum ta kamar ne wanda shi yake bukata babu sai dai ce ya rajulan ya rajulan ya rajulan haka zai dinga cewa duk wanda ya zai kama hannunsa da shi yake wannan shi ne ake ce mishi wanda takamammen mutumin da kake kira din to shi za ka yi wa bina'i alama yufa'u bihi abinda za a masa rufu'a da shi za ka masa bina'i abinda za a masa rufu'a misali za ka ce ya zaidu wanda ke ismi mufradi zaidu ana masa rufu'a da damma sai ka masa bina'i da damma amma idan ka ce ya rajulani ya rajulani ta tuniya da ke ana masa rukuwa da alif sai ka masa jina'i da alif shine wanda jiya muka yi bayani ire-iren wannan zahiriya na nahau ba su yadda da shi ba zahiriya na nahau to shine waɗannan abubuwa su ma makuliya ne wannan karatun su ya gabata a baya na uku ismu la annafi bisu اسم لا wanda yake nafi su idza lam yakun mudafan in bai zama mudafu ba wala tabi'an bil mudaf bai zaman to kuma yayi kama da mudaf ba karatun mu na jiya in ya zama mudaf ko tabi'an bil mudaf su murabai min kubai wa yubna ala ma yunsabu kuma za mu binayi da abin da ake musu na sabani misali la rajulaini fitari tasmiya da ke tasmiya ana masa nasaba da ya sai kai masa jina'i da da ya la rajulai idan idan zaka ce la qa'imina fil fasli qa'imina jamul muzakkar sani ana masa nasaba da ya kina sai ka ce la qa'imina a takaice dai zaka masa jina'i da abin da ake mishi nasaba da shi kamar da jiya muka karanta to sai yanzu za mu zo karatun mu ya ce ma rukiba min al'adad duk abin da aka har hada daga lissafi ya ce shi ma mabade ne wa zurufi wa zurufi zuruf wal ahwal da ahwal yace wa hadhihi wadannan yattaribu fiha al-bina'u ala fathi al-ayn yace za a musu bina'i ne da yiwa juz'i guda biyu duka juz'i guda biyu duka fataha za a yi bina'i za musu bina'i da abinda da yiwa juz'i guda biyu duka fataha na biyar ya ce al-mubahamatul maqfu'atu an idafati lafzan yace al-mubahamat duk abubuwa da suke mubahamai al-maqfu'a an idafati lafzan ma'ana la ma'anan kenan shine bayanin da muke a baya wanda aka yanke su wanda aka yanke wanda aka yanke su daga idafa a lafazi amma a ma'ana yana nan a idafansa a fassara وهي تبنى على الدم wannan ana masa bina'i ne da damma wannan za a masa bina'i a damma wa na shida ma kutima bi waihi abinda aka ƙara sashi da waihi wa ma jaa ala wazni fa'ali alaman unsa duk abinda yazo da wazani fa'ali ya zama alam ne na sunan wata mata sunan wata mata idan ya zo ala waziri fa'ali kamar irin su hazani hazani kenan irin su hazani aw sabban laha ko kuma abinda ya zo ala waziri fa'ali ba alam bane na wata mata zagin ta ne zagin wata mata ko kushinta misali ka ce habas habas ma'ana ta kushe wata mata ne da wannan wata ne habasi ta nuna cewa mummuna a wisna fi'ilin ko kuma abin ko fa'ali ne ya zo ismi fi'il ne ya zo misali katabi waraqatan katabi waraqatan ma'ana katabi ismi fi'il amri ne ala wajhi fa'ali kamar ka ce uktub waraqatan ne uktub waraqatan idan ka ce darabi zaidan darabi zaidan kamar ka ce idrib zaidan ne duk abin da ya zo fi'ili على وزن فعال اسم فيه الأمر على وزن فعال فيما مبني وهذه كلها ولن الفك يضطرد فيها البناء على الكسر بناء كسر فيه يكي إفراد معنى فيه أبو يادته أبن يكي سنني أبن يكي سنني أوجن أوجن لا رباوة المقرب من الأسماء sai mu'uradi daga asma wanda zai ba mu shafi na goma sha uku kenan shafi na goma sha uku al-mu'rabu min al-asma'i mu'radi daga sunaye abinda ya zamanto mu'rab daga sunaye idan abu ya kasance mu'radi mu'radi a sunaye sune kamar haka al-amsila كبر الغلام وطابت أخلاقه وعاداته للفيل نابان طويلتان حضر المهندسون وحضر أخوك معهم مجموعة تجو أحب العلم والعلماء إذا رأيت ذا فضل فاهترمه أطيب والديك ومعلميك الأمهات يهذبن البنات وجموع توكي راق راقني جمال القصر غرته وشرفاته لا تقصر في كرام أبويك وأستاذيك وكل ذي فضل يطيب الشتاء في أسوانا في أسوانا majmu'a na farko abin da yake nufi da shi shine duk abin da ka ganshi mu'rabi imma a mishi irabi da wasali wa imma a mishi irabi da haraka idan ka ce kabir al-gulamu al-gulamu marfu'un ne bi damma marfu'un ne bi damma haka kace wa qabat akhlaquhu wa adatuhu duk marfu'an ne da harakat idan ka ce lilfili na bani tsawilatan na bani da tsawilatan kowane marfu'i ne da alif alif din tana wakiltar zamma idan ka ce hadar almuhandisuna المهندسون جمع المذكر سالم مرفوع من بالواو فاعل in ka ce wa hadar akuka in ka ce wa hadar akuka akuka fa'ili ne min al-asma'i al-khamsa min al-asma'i al-khamsa shi ma marfu'un ne bil waw in ka ce uhibbu al-ilma wal ulama ismi ne mufradi mansubun bi fatha in ka ce idza ra'aita za fadlin za min al-asma'i al-khamsa mansubun bi alif idan ka ce a fi walidayka tasmiya ne tasmiya ne mansubun bil yayi in ka ce wa muallimika wa muallimika jamul muzakkar salim ne mansubun bil yayi in ka ce al ummahatu jamul muannas salim ne marfu'un bi thamma in ka ce yuhazzibna al banati jamul muannas salim ne mansubun bil kasra niyabata al fatha idan ka ce rafani jamalul qasri wurafihi wa shurafatihi jamalu marfu'un ne bi bi dhamma wurafihi jam'i jam tafsir ne majrurun bi bi kasra wa shurafatihi fi ma haka jam'ul muannas salim ne majrurun bi bi kasra la tuqassir fi kirani abawayka abawayka tasniya ne majrurun bil ya' وأستاذيك جمعي مجرور بالياء وكل ذي من الأسماء اسمين من الأسماء الخمسة مجرور فيما بالياء يطيب الشتاء في أسوانا أسوانا اسم لا ينصرف سونا قليلا اسم لا ينصرف مبني على فتحة وكتي أبنا أبنا مجرور بالفتحة نيابة عن الكثرة القواعد الأسماء جميعها مؤربة في أكثر اسمين ذك مؤربين إلا ألفاظا محصورة تقدم تقدم ذكر الكثير منها sai wasu lafuzzuka wanda aka iyakance su wanda yawanci daga cikin su ya gabata filbabin mazi a babi wanda ya gabata idan ka ce anwa'u iradul ismi talata nau'o'in irabai ismi guda uku su ne raf'un wa nasbun wa jar shi ne wanda muka bayyana na baya na hudun su shi ne jazmu in a fi'ili a fi'ili ne ana abin da yasa bai kawo jazama ba yana magana akan iradin ismi shi kuma ismi jazama baya shigansa wal aslu fi raf'il ismi asali rufa أن يكون بدم يكسن في دم وتنوب عنها ألف في المثنى وواو في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة ألف المثنى تنا وكلتا دم sannan wawun a jam'ul muzakkar salim da al'asma'ul khamsa tana wakiltar damma al'aslu fi nasbi ismi asali nasaban ismi an yakuna bi fathatin ya kasance da fata wa tanubu anha alifun fil asma'i amma alif fil asma'i al khamsa a sunaye guda biyar sunan al asma'u al khamsa sunaye guda biyar tana alif tana wakiltan nasaba wa ya'un fil musanna wa jam'il muzakkar salim ya'un kuma tana wakiltan tana wakiltan fata a musanna da jam'il muzakkar salim وكثرة في جمع المؤنث السالم كثركما جمع المؤنث السالم سنة وتلت فتاة الأصل في جر الاسم والأصل في جر الاسم أصل جر الاسم أن يكون بكثرة يكثر شيء كثرة وتنوب عنها ياء في المثنى وجمع المذكر السالم ياء المثنى لجمع المذكر السالم سنة وتلتا سنة وتلتا كثرة hakanan wal asma'il khamsa a hakanan asma'ul khamsa wa fathatun fil mamnu'i min sarfi fataha tana wakiltan kasara a sunaye waɗanda ko sunan da aka hana shi sarrafuwa waɗannan su ne alamomi iradi da muka karanta su a jiya domin su mai laifi ba muka yana اقتران جواب الشرط بالفاء جواب الشرط لوكشن لأكي هذا شيء فاء lokacin da za a haɗa shi da fa asalin sharaɗi ka kawo fi'ili idan a sharaɗin da duk sharadi da jawabi duk ilai ne amma ya kasance dukkan su fi'il mudari wannan shi ne asali misali ka ce in yakum zaidun yakum amrun yakum yakum na farko fi'ili ne majzumi fi'il sharti yakum na biyu fi'ili ne majzumi jawabi sharti jawabi sharti wannan asali to jawabi sharti din idan ya zamanto ba zai yiwu jazama ya shigo ciki ba saboda wasu dalilai da zai faɗa a nan to sai ka kawo fa ka tona mu idan babu fa ka nemo ida ka sa a wajen amma faɗin shi ne yake zuwa wannan faɗin shi ne zai nuna ma cewa abin da aka sa masa faɗin jumlansa da wannan shi ne jawabin sharfi saboda karka nema ka ce ka rasa ana fama da masu kananan tsirai sai ya ga wani abu shi aiki da ke shi yasa idan mutum irajinsa akalla bai karanta kaman sharhi na khaturun nada ba ko abin da ya kama da wannan ko shuduru zahab na ibnu hisham to bai kamata ya dinga daukan ayoyin qur'ani da zai iraji akwai wani da yake karanta nahwu ya rasu ma ba malam mara nahau da ya ci shi ya ci shi abun har ya zama to kamar tabin hankali ya san dama an ce nahau yana da hau kamar sunansa yana daga cikin hau din nahau idan mutum ya fara gane nahau to daidai lokacin da zai fara raina malamai saboda in wani malami yana karantarwa yi duk kokarinsa wasalin wani wasali zai ba yasa da muka karanta usulumi aka dinga jin masallaci ana cin gyaran ma to me za mu ce an umarin zai ce ko an umara eh yace an amiril mu'minin umar ibn al-khattab a la yansari ism la yansari kuma bai sani ba zai koyar da bulugul maram an umarin kuma in yace an amrin daidai ne amrun mu'aradi ne amma an umar umar ai akwai alamiyya akwai adil a ciki alamiyya da adil suka suna hana ismi safafu an umara an umara to irin wannan yana wannan haudin nawo sannan na biyunsa duk jumlan da ya gani ko a sayin bonne zai tsaya yana irabu wannan ko yana da wannan lafiyansa kuwa lafiyarsa kuwa musamman ma kasashen laraba da ake rubuta sign board da arabi akwai wanda ya zo ya gani a wannan kulliyatu kulliyatu a kulliyatu a titi abubakar kulliyatu a abubakar a titi haga kulliyatu abubakar ne suka rubuta kofan kulliya wannan sai ya sha wannan ai abin da ma ya kamata kulliyar gaba ɗaya kawo gire da abuka kulliya guda za a karantar da mutane diploma amma ba a san al'asma'ul khamsa ana masa jarra da yawon ba kulliyatu abibakar ko in kace kulliyatu atiti abibakar ala kulli hal ko kulliyatu abi abibakar a abibakrin atiti ko ka ce kulliyatu a titi abi bakrin ala kulli hal abi ne ba abu ba suka rubuta da sayin ko ban kwararon fara idan mu ce na wuce da mota kulliyatu abu bakar sai da muka zo muka sa aka goge aka gyara da shi yasa ba malinta sai da na ba larabcin shi ne asasi na malinta wannan abin da ka karanta shi ya kasance ka karanta shi daidai ko kuma ka rubuta shi daidai wannan shi ne farko tukunan a zo maganan ma'ana da fassara amma karatun ma ba karanta shi daidai ba maganan fassara da ma'ana kuma ba to shi ne ji wannan malamin Allah ya ji kansa in ya je kasuwa dama ana wakilta shi a bashi kuɗi ya ce su wa mutane hannu duk bugun da ya siya ce ya rubuta sunaye a larabci ya rubuta sunaye sai ya yana irani yake abubakar kabarin da ya tare mazubi ta gajiru ha za abubakar ran gai ne au gairu kalan gidai abubakar ba sai tsaya na irabi ne mahazubin ta ne abin da duk abin da ya rubuta ne tsaya na irabi jarum da ibrisiyan nan da ke rubuta har yi haulin da shi kamar wannan shi za akwai lokacin da jawabin zai fito maka fili yadda kake idan wannan ba zai yiwu ba saboda wasu dalilai da zamu karanta a nan sai ka dawo ka sa masa fa misalai kamar haka man sa'a fil khairi fa fa sa'yuhu mashhur in hayyaka ahadun bi tahiyyatin fa hayyihi bi ahsana minha man afsha سر الصديق فليس بأمين فليس بأمين فليس بأمين إن أطيت أمري فلن تنال محبتي فلن تنال محبتي إن حط إن حط إن إن هبت إن نهبت مصر اليوم فقد نهبت من قبل إن تجتهد فما أقصر في مكافأتك في مكافأتك من يتعب في صغره فسا فسا يستريح في كبره من ظلم الناس فسوف يندم waɗannan misalai guda takwas suna misali na farko jumla ishiniya in ka kawo fili sharfi ka kawo jumla ishiniya to za ka jona fa wannan jumla ismiya zaka ce wa jumlatu jumlatu ismiya ku fi mahalli jazmin sai ka ce jawabu sharh misali man sa'atul khairi duk wanda yayi kokari ko yayi aiki akan alkhairi fa sa'ayuhu mashkur shine jawabu man din kenan aikin sa din abin yabawa ne ko abin godiya ne fa din abin da yasa aka sa fa anan jumla ce ismiya ta zama to jawabu sharh idan ka ce in hayyaka ahadun idan wani ya gaishe ka بتحية دون إلين جيسوا فحيه حي سير الأمر لي سير الأمر بزي يشي كده يزمن تو جواب شرط با سيك لو كوفا كجونا مسا فا فحيه كجيشيكي بأحسن منها من أبكى سر صديقي هو أن يأتى أسير أبوتي أبوتي فليس بأمين با من تشيبني laisa din fi'ili ne jami daskaraire baya sarrafuwa ma'ana ba shi da mubaribi ba shi da amur sai zama dole ka sa masa fa ba zai yi ka ce man afsha sirra sirra sadiqi laisa bi amini ba zai yi ba saboda laisa din fi'ili ne an ji amma fi'ili ne jami'i ba mutasarrafi ba jami'i misali inda zaka ce man afsha sirra siddiqi nadima yayi saboda nadima din shi ne mutasarrif amma idan ka ce man absha sirra tariqi laysa bi amini a a fili ne janibi zaka ce fa laysa bi amini na kudu in asaita amri in ka saba wa umarni na falan tanala mahabbati ba za ka samu kaunata ba lan din harfin nafi lan idan idan jawabu sharti lan ya shigo ciki sai ka sa masa fa sai ka sa masa fa misali in ka cire dan din ka ce in asaita amri ko ita in lam ta'asi amri tanal tanal ma'asa in asaita amri fa lan lan din shi yasa ka sa masa fa sannan in hadat misru idan misra ta taso ta bunƙasa al yawma a yau a wannan zamanin faqad nahadat min qabl ay dama misra ta bunƙasa kat din ne yasa ka sa fa a jawabi fa kat ba zan yi ka ce kat a kat da hadasa dole ne ka sa fa a tare da kat in tajtahid in kai kokari fama uqas fama uqassiru fi mukafatika ba zan gaza wajen baka sakamako ba ma din harfi shi yasa ka sa fa sannan kuma kace man yata'af fi sabri صغره فسا يستريه سا إن حرف تنفيسي يسا كسافا من ظلم الناس وندي يسوشي متاني ظالم متاني فسوف يندم وتزين داما zai yi nadama sau faɗin shi yasa ka sa masa fa a waɗannan jumlolin gaba ɗaya duk jumlar da ta zo a bayan faɗin za ka ce jumla ce ko ismiya in ismiya ce ko fi'liya sai ka ce fi mahalli jazmi kar ka manta da wannan sai ka ce fi mahalli jazmi sai ka ce jawabu sharhi القاعدة إذا لم يس إذا لم يس إذا لم يسلو لم يسلح الجواب إذا جواب بكوكبة بأن يكون شرطا يزمنتو شرطي وجب اقترانه بالفاء واجبين كهذا الشفاء وذلك وان هنا كفن شيوا بأن كان جملة جملة اسمية يكفن شيء جملة اسمية أو فعلية فعلها طلبي وجملة فعلية أما فعل طلبي يعني نحن واتو فعل الأمر فعل الأمر أو جامد وكما فعل جامد إن irin su asa irin su dai sa duk dai fili jami'i wanda ba shi da ɗaya daga cikin nau'o'in shi dai aw musbuqun bilan ko lan aka kawo masa aw kat ko kat aw ma ko ma aw sin ko sin aw sofa ko sofa idan suka kasance da wannan zaka nemo fa sai ka jona wannan jumla ne ta zama maka jumla ce fi mahalli jazmi وليه ده ديني العطف على الشرط والجواب بالواو والفاء شرطي ne ya cika ma'ana sharadi ya cika ka kawo fi'ili sai kai filu sharti sai kai afatin sa ka kawo wani fi'ili daban a bayan to hukuncin sa yaya za ka yi da zama za ka bashi ko kuma nasaba za ka bashi ko kuma waje shi nawa ne yaushe za ka samu wajifa daban-daban al'atufu shi ne al'atufu ala sharti wal jawabi kai wa sharadi afafi ko kai wa jawabi sharadi ai al'atufu ala sharti wal atufu ala jawabi bil wawi ko da waw wal fa'i ko da fa al'amsila misalai in ta'amal wa tusabir in kai aiki in kai aiki ka dage ko ka dawwama kan wannan aikin aw tusabira tanja tanja ma'ana idan kake in ta in ta'amal wa tusabir din aka ne zuwa ga fi'lu sharti kana da wajibi biyu ko kai mishi jazama ko kai mishi nasaba kace in ta'amal wa tusabir wa tusabir ya zamanto مجزوم من معطوف على فعل الشرط ko ka ce wa tutabira wa tutabira ya zaman to mansubun bi an mudmara wujuban sai ka kawo jawabu sharti din canja wajhi guda biyu ko da zama shine asali ko na saba haka na in tahali wa takzib in ka rantse kai kayya adadi ne ko in tahali wa takziba sai masa nasaba تأثم ذاك عذرشي جواب الشرطي إن تقضي وتعدل إن كي هكنشي كي آدلشي كما كي آدلشي كو إن تقضي وتعدلا تدرك رضا الناس ذاك رسير دا متنشيني جواب الشرطي كان دا وجهي قد أجيكينا wannan afati kenan zuwa fi'ilu sharfi idan ka ce man ya akul kafiran من يأكل كثيرا يتخم ويمرض in ka ce man ya akul kafiran ya kham duk wanda ya ci abinci da yawa cikinsa zai lalace ko zai kulle lalacewar ciki kaga jawabi sharti din ya zo in ya akul kafiran ya kham kaga jawabi jawabi sharti ya zo ba sai ka ce wa yamrad wannan afasi ne zuwa ga jawabi sharti فأصل فيني زوا قتيل شرط دا ويمرض ذاك شيء ويمرض كو ويمرض وجهي قد أكو كثير نفرقا شيني أصل إن يأكل كثيرا يتخم ويمرض والنجيل أصل سي ويمرض منسوب سي ويمرض وزمن مرحوم sannan haka nan man yatba hawahu yashqa wa yandam wa yandam din nan maquf ne ala jawabi sharti wanda yaji son zuciyarsa zai zamanto shaqi ko kace yashqa zai sha wahala zai sha wahala wa yandam kuma zai zo yayi nadama haka shine zuwa ga shi sharti kai ha jawabi sharti kai ko kace wa yandama ko kace wa yandamu mansub mafhum zaka ce ma tadakhil yanfa'ka da abin da kai ajiya zai amfane ka wa yanfa wa tsanaka kuma zai zo ya amfani dan uwanka ko wa yanfa'a wa tsanaka wa yanfa'u wa tsanaka wa tsanaka waji guda waji guda uku in kai ta zama maqufun ni ala ala jawabi shafi in kai nasaba mansubun ne bi al-mudmara in kai abin nan ka kaddara mubtada ne jumla jumla fi'liya fi ma ni rafi khabar li mubtada al-mahfuz wannan shine a qur'ani zaka dinga ganin irin wannan misali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa abin nan kul in tufu ma fi kul in tufu ma fi sudurikum aw tufu ya'lamu Allah ne gaban wa ya'lamu ma fi kaga da kace ya alam kullahu wannan jawabu sharti ne sai kai aka ji zuwa ga jawabu sharti sai kace wa ya alamu ma samawati anan ya zo da rufa ne amma kace yuhasibukum bihillahu yuhasibukum bihillahu sai ce fa yasir min yasha aka ji zuwa ga kai da zamani anan akwai kira kuma fa yasir min yasha kira fa yasir min yasha ka ba da kusuwa babu kira'a a nan soyar kira liman ya sha ya zo da kira'o'i guda biyu a can kuma waya alamu ya zo da kira'a ɗaya da kusuwa amma in a larabci ne ba qur'ani ba za ka iya cewa waya alam ma fi samawati ya zama waya alama ma fi samawati in ba a qur'ani ba an gane zama da qur'ani riwaya ce musa ba ba riwaya ce ko aliman imam shafi'i yake cewa وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما في الربا متكفلا إذا تلا الشرط مضارع مستلم بالواو أو الباء إذا شرعي يجي مضارعي وند يكي هذا ووقوفا جاز فيه وجهان إن شرعي يجي وجه بلا ديوني الجزم على الأصل والنصب على إضمار أن إن كي جزم أطفي inda wal maqufu alal majzumi majzumi idan kai nasaba kuma kai kai idmari anne wannan idmari duban dole ne ka cire shi ka cire an din amma idza idza talal jawaba idan jawabi yabi mudari mudari idan jawabi yabi masbukun bi ihdahuma ya an rigayar da ɗaya daga cikin su ko fa فيجوز فيه الجزم والنسب لما سبق جزم أي للأصل نسب أي بإضمار أن والرفع على الاستئناف مثال إذا تكرمت ويعلم ما في السماوات يعلم كله وهو أي شيء ألن يسن أبو النبايا يعلم ما في السماوات وهو يعلم ما في السماوات فيغفر لمن يشاء أي فهو يغفر لمن يشاء زي ما هو الجملة جملة اسمية في محل رفع خبر لمبتدأ